بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu daren talata ce wacce ta daidai da daren sha shi daga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina a da shekara 1436 wacce ta daidai da hudu ga watan mai shekara ta 2015 wannan shine kasad na 146 daga cikin jerin karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malamin mu a sheikh abi abdurrahman muhammadun al'awwal adam albani yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi wanda ya watake da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji idan 'yan uwa masu bin waɗannan karatutuka namu ba su manta ba muna karatu har yanzu a cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alkur'ani wacce ta sauka a madina bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sura tana ɗauke da bayani game da halin da musulmi suka samu kansu a ciki a sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu kanshi da shi da sahabban shi a lokacin zama na garin madina don haka ayoyin suratul bakara za ku ji suna tattaunawa game da abin da ya shafi yahudawa da kiristoci wato ahalul kitab sannan za ku ji wannan sura tana tattauna bayani game da abin da ya shafi shari'o'i da abin da ya shafi jihadi al'amuran da suka shafi sallah da fuskantar alƙibla da azumi da hukunce-hukuncen kasuwanci da abubuwan da suka shafi aure da hukunce-hukuncen shi za ka ji wannan sura gaba ɗaya tana tattauna su to sannan za ka ji surar har wa yau tana tattauna bayanai game da abin da ya shafi bayyanar da halayen da munafukai suka samu kansu a ciki a garin madina don munafukai ba su bayyana ba a cikin musulunci sai bayan hijirar annabi daga makka zuwa madina a lokacin ne munafunci ya bayyana a lokacin ne munafukai suka bayyana saboda wani dalili guda da ya faru a tarihi a lokacin da a garin madina ake ƙoƙari ko ake shirye-shiryen nada abdullahi ɗan ubai ɗan salul a matsayin dagaci ko hakimi ko shugaba ko sarki a garin madina sai ga annabi ya yi hijira zuwa gare ta sai ya zama kamar yadda bahaushe yake cewa kallo ya koma sama ana shahu ya ɗau giwa ko sai aka mance da abdullahi ɗan ubayi ɗan salul aka bar shi aka rabu da shi aka dawo aka kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yayi mishi ciwo kwarai da gaske kuma wannan yayi wa waɗanda suke tare da shi ciwo sai suka ga to yanzu su bi abinda sauran mutanensu suka bi na shiga musulunci su je su karbi musulunci su bi musulunci keke da keke tun daga zuci har baka har a aikace sai suka ga ai akwai kaskanci da wulakanci sai suka ga to su ware gefe su kafa tasu daular su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ga ba su yi ƙarfin haka ba musulunci ya yi ƙarfi zai iya murkushe su sai suka ga to bari su bayyanar da musulunci a fili a sarari amma sai su ɓoye munafunci da kafirci to kunji asalin farkon munafukai bayan komawar annabi madina da kuma bayyanar munafunci wannan ya hukunta suratul baqara dole ne Allah maɗaukacin sarki wato asalin yake bayyanar wa musulmi halayen da munafukai suka samu kansu a ciki mu duba mu ga ayoyin farko-farkon wannan surar Allah ya kasa su kashi uku kashin farko Allah ya bayyana siffofi na muminai a kaso na biyu ya bayyana siffofi na kafirai a kaso na uku kuma kaso mafi yawa Allah sai ya bayyanar da halaye na munafukai tun daga inda Allah yake cewa wa minan nasi من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Allah ce daga cikin mutane annasu anan ana nufin waɗannan munafukan Allah ya ce za ka ji suna cewa amanna billah mu ma mun yadda da Allah wa bil yawmil akhir mu ma mun yi imani da ranar alkiyama suna faɗin haka da bakunan su amma Allah na shaida akan abin da ke cikin zukatansu na munafunci ya ce wa mahum bi mu'minina ba muminai ba ne munafukai ne kura ce da fatar akuya kaga in aka saki jiki da ita to za ta yi barna Allah ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا har zuwa inda Allah maɗaukacin sarki yake bayyana cewa ula'ika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin da ayoyin da suka biyo baya kadan waɗannan gaba ɗaya na daga cikin madhumunin abinda suratul baqara ta kunsa take tattaunawa a kai idan ba manta ba mun kwana a aya ta 271 a cikin suratul baqara faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi in kun bayyanar da sadaka kuka dauke ta kuka bada ita a bayyane to madalla da ita wannan sadakar da aka yi ta a bayyane wa in tukhfuha amma idan kuka boye ta wa tu'tuhal fuqara kuka bada ita ga mabukata a boye a suturce fahuwa khairul lakum to wannan shine ya zama mafi alkhairi a gare ku wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku daga zunubanku wallahu bima ta'maluna khabir kuma Allah masani ne kuma mai bada labari ga abin da kuke aikatawa sanin shi ga abin ba da labari ga abin yana hukunta sakamako daidai da irin aikin da aka aikata idan yan uwa ba ku manta ba da muka gama fassara wannan ayar mun karanto wasu kaɗan daga cikin hukunce-hukunce waɗanda al'imamul ƙurɓabi ya bayyana mana su a ƙarƙashin ma'anar wannan ayar a inda muka ji ƙurɓabi yake cewa mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ita wannan aya ta sauka ne don ta bayyanar da hukuncin sadaka wacce take ta nafila ya ce saboda ɓoye ita irin wannan sadakar a ba da ita a ɓoye to shi ya fi falala sama da a bayyana ta alimamul ƙurɓubi ya kafa hujja da hadisi ko asari da aka samo daga sahabi abdullahi ɗan abbas asarin da al'imamu ibn jaririn tabari ya fitar da shi a cikin kitabu tafsir a inda yake cewa malamin shi mai suna almusanna ɗan abdullahi ɗan saleh ya ba shi hadithi shi ko ya ce daga malamin shi mu'awiya mu'awiya ya ce daga ali ɗan abi talha shi ko ya ce daga malamin shi sahabi abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan abbasin ya bayyana cewa allah maɗaukakin sarki ya fifita sadakar da aka ba da ita a ɓoye da darajoji wato ashirin da wani abu sama da sadakar da aka ba da ita a bayyane al-imamul qurtubi yace wannan asari ne ingantacce kuma irin wannan magana ba a fadin ta da wato tsantsar ra'ayi mana idan sahabi ya faɗi wani hukunci ya zan hukuncin ba ijtihadi bane ko ya ba da wani labarin da ya zan babu ra'ayi a cikin shi babu ina ganin babu a fahimta ta wani abu ne wanda yake na gaibi ko na labarin abubuwan da suka gabata ko na tashin duniya ko na abin da zai faru a alkiyama ko bayyanar da wani hukunci idan sahabi ya faɗi irin wannan kai tsaye bai danganta ga annabi ba kuma ita maganar ta zama la majala lirra'ayi wa lijtihadi fiha malamai suka ce wannan maganar tana da hukuncin kamar manzon Allah ne ya faɗe ta don haka wannan malam al-imam al-qurtubi yake cewa dalili ne akan cewa wannan ayar kamar yadda malamai mafi yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai to ayar ta sauka ne don ta bayyanar da falalar ɓoye sadaka wacce take ta nafila ba ta farilla ba bayan nan idan ba ku manta ba al'imamul ƙurɗubi ya ɗauko mana wata magana da ya naƙalto ta daga babban malamin tafsiri daga cikin malaman malikiya mai suna alƙadi abubakar ibn al'arabi a cikin tafsirin shi ahkamul ƙur'an a inda ibn al'arabi yake cewa ya kamata ka sani ya kai ɗan uwa babu wani hadisi ƙwaya ɗaya da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da fifita sadaka ta ɓoye akan ta bayyane ko ta bayyana akan ta ɓoye sadaka mutlaƙan ba tare da ƙaidinta da ta nafila ko kuma ta wajibi ta farilla ba al-imamul ibn al-arabi yake cewa don haka mutane game da ba da sadaka da karɓa to a iya kasa su kashi uku kashi na farko akwai wanda yake ɗauka ya bayar alimamul ƙurɗubi ya ce abin da ya fi dacewa gare shi to ya bayyanar da ita wannan sadaka don ya samu ladan bayyana sunna kuma don ya samu ladan wani in ya gan shi zai kwaikwaye shi amma sai ce da sharuɗa guda biyu idan niyyar shi ta kyautatu sannan idan ya amintu da kan shi riya ba za ta shigo aikin shi ta gurɓata ba mutum na biyu shine wanda yake karɓan wato asalin ita sadaka ɗin alimamul ƙurɗubi ya ce a suturta a bashi ita a ɓoye ba wanda ya sani to wannan shi ya fi dacewa saboda kada mutane su wulakanta shi ko su zarge shi cewa ya karɓe ta tare da mawadaci ne shi ina fata an fahimta to sannan sai mutum na uku wanda al'imamu ibnul arabi ya bayyana wato mutanen da za su shaida ita sadakar kaga al-mu'dilaha sai al-mu'da'iyaha sai kuma annasu shahidina laha yace waɗannan abin da yafi dacewa gare su shine as-satru anhum afdal ka boye sadakar kada su gani ka bada ita a boye to wannan shi yafi dacewa sama da a bada ita a bayyane saboda kada su su zargi wane cewa ai wane ya cika roƙo ko wane ya cika kwaɗayi ko wane ya cika kaza ina fata mun fahimta to sannan ya ce amma da zai ɗauki ita sadakar ya bayar a bayyane to da in ya samu wani da ya koyi da shi to ya samu lada na wani wanda ya kwaikwaye shi akan wani aiki na alkhairi amma al'imamu ibn al'arabi daga ƙarshe sai ya ce sai dai fa a zamani irin nasu wato yana magana karni na tara zuwa karni na wato asalin goma wato kusan shekara ɗari tara baya kenan ya ce a zamani irin nasu ana samun ƙarancin mutane waɗanda sukan kwaikwayi wasu akan ayyuka na alkhairi ma'ana a ga wani na aikata alkhairi a samu mutane sun kwaikwaye shi in ji ibnul arabi yana da ƙarancin faruwa a wancan zamani nasu to ka auna ka gwada da wannan zamani namu ka gwada da wannan zamani namu za ka yi alkhairi mutum ɗari su gani da wuya ka samu mutum ɗaya ko biyu su iya kwaikwayonka akan wannan aiki naka na alkhairi in ma koyon ilimin addini in ma karatun alkur'ani da haddar shi imma zuwa makaranta imma ɗibar dukiya ka gina addini ka ciyar da talakawa bayin Allah imma wani aiki na alkhairi biyayyar iyaye gaskiya rukon amana taimakon gajiyayyu kula da marayu mutane nawa ne suka shahara da wannan aikin kuma mutane nawa ne aka samu suka kwaikwaye su akan irin waɗannan ayyukan za ka ga a waɗannan zamunna namu mutane ne ‘yan kaɗan ma'ana muna da matuƙar kwaɗayi muna da matuƙar ƙishirwar kwaikwayon mutanen kirki akan aikata ayyuka na alkhairi to amma fa da wata kalan kuwa ce za a je a buɗe da wani gida ne na kallon ƙwallo da wani guri ne na yin dambe da wani guri ne na silma ko gidajen bidiyo ko kuma filayen kwallo to da za ka ga mutane sun cika a gurin walau saraka shaitanu asghat wa labbati shaidan da yayi kururuwa sai kaga duk an ansa an tafi can amma da an ce za a yi wa'azi sai kaga ba kowa jama'a ba za ku yi mamaki ba yadda mutane suka zama 'yan siyasa ba za ku yi mamaki ba jama'a lokacin da malam albani ya rasu kun tuna cewa wannan ɗakin taron ba shi ba farfajiyar makarantar nan tamu ba ta iya ɗauke mutane tama me ya faru yanzu wannan ɗakin taro namu ku kalla can baya ba kowa ina waɗancan mutanen ya kamata kai wannan tambayar suna ina me ya kawo su ajiya me ya raba su da nan a yau shine nake nufi da mutane sun zama 'yan siyasa mana me ɗaliban albani za su faɗi bayan an kashe malaminsu me za su ce me za su ƙulla me za su yi da aka ji an buɗe littafi an ci gaba da karatu shikenan sai duk suka watse sai duk suka gudu a ga mutane sun zama 'yan siyasa amma da zuwa aka yi jama'a aka daki tebur aka yi tsalle aka naushi wani aka ce to jama'a za a yi tashin kiyama to za ka nan ya ci gaba da cika yana cika yana cika kanka an kara sai kuma kaga kamar kumfa ta yoɗe ba kowa bala'in da zai biyo ba sai kaga kowa ya gudu ba wanda zai iya tsayawa to ya kamata jama'a mu sani karatu shine asalinmu da'awa da karantarwa a littafi shine asalinmu annabi bai shagaltu da hayaniya ba abinda ake mushi wahayi na alkur'ani da sunna annabi shi ya shagaltu da karantarwa hatta yaƙi musulmi ba su fara yaƙi ba ibtida'an yaƙar su akai sai Allah ya ce wa qatilu ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yuqatilunakum qatilul ladzina yalunakum minal kuffari ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza a wata aya Allah cewa yi fa'in ƙatalukum faƙatuluhum mana sai sun yaƙe ku a wata aya Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi ma waɗanda ake yaƙa izinin su tashi su kare kansu su yaƙi waɗanda suke yaƙarsu saboda an zalunce su mana ba su suka fara yaƙi ba kenan to wannan shine lazumin da'awa ta musulunci da'awa alamin hajin nubuwa da'awa a bisa tsari da tafarki na annabawa shine a buɗe a karanta idan wani ya ɗauko hayaniya sai a kawar da kai in aka ga zai tare mutane daga karatu sai a ɗan dake shi haka a ɗan naushe shi ina fata an gane a ɗan taka shi haka sai a ɗan hambare shi haka sai a dawo a ci gaba da karanta alkur'anu alkitabu was sunna ina fata mun fahimta amma ba a biye ma hayaniya ba a biye wa hargowa ina fata an gane da in ka ce za ka yi wa kowa raddi to ba za ka karantar da komi ba tarihi kuma ya bayyana ka ya naɗe ka tarihi zai rubuta ka zai dawwana ka ‘yan bayan ka in suka zo sai su karanta tarihinka sai su ga to wai wane mecece manufar shi sai a ga to a nan da ya yi ma wane raddi can wane ya ci uban suwa ne can ya naushi suwa ne can ya tona asirin suwa ne can ya yi masuwa na kaza can ya yi kaza daga ƙarshe sai ana tunanin to wai mai ma ya zo don ya bayyana wai mecece manufar shi sai a ga ya ƙare a bai wa wasu amsa yi wa wasu raddi yin kaza yin kaza me ya karantar na aƙida babu me ya karantar na fiqhu babu lughal arabiya me ya bayyanar babu ba kaza ba kaza shikenan ya biye wa ƴan rudu da hayaniya sun zama iri ɗaya da haka ba a biye ma ƴan rudu jama'a eh kare in ya cije ka ba ka ramawa da ka rama to kun samu matsala da kai da kare to suna ne kadai ya bambanta amma aikin ku iri daya ina fata mun fahimta kare bai da ajanda kai kana da naka ajandar za ka masallaci ya tashi ya nema haushi shi yana kwance ba inda zai je ba masallacin da zai je ba inda zai don haka ka wuce ya ma haushi to idan ka tsaya kana hambarin shi kana kai mushi duka eh za a yi sallah kuma ba za ka samu ba dama shi ba sallah yake ba jama kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da saba'in da biyu a cikin suratul bakara Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato haka ne ko laisa alayka hudahum na'am malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم شيخ الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
Na'am. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Laisa alaika hudahum, walakin Allah yahdi man ya sha, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Jama'a limamin nasa'i da al'imamu Muhammad ibn Jaririn tabari da al'imamu al-Bazzar sun ruwaici hadisi a cikin littattafansu daga sahabi Abdullahi ɗan Abbas, Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mashi yarda. Abdullahi ɗan Abbasin ya ce, Kanu ya krahuna an yarda huli an sabihim minal mushrikin, fasa'alu farukhisa lahum فنزلت هذه الآية عبد الله بن عباس يتي كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين sahabbai sun kasance suna kyamar su ba da kyauta ko su ba da sadaka ga makusantansu waɗanda suke da dangantaka da su dangantaka ta jini minal mushiriki na daga cikin mushirikai waɗanda ba musulmi ba ma'ana musulmi sahabbai suna kyamar su ba da kyauta ko su ɗauki sadaka su bai wa ‘yan uwansu waɗanda ba musulmi ba suna kyamar haka to amma da yake ba su san hukuncin ba shin in sun bayar sun yi laifi ko in sun ciyar da ‘yan uwansu ko da yake ‘yan uwan nasu ba musulmi ba ne, shin in sun ɗiba daga dukiyarsu sun ba su, in sun ɗebi abinci sun ciyar da su, shin sun yi laifi ko kuwa ba su yi laifi ba, shin daidai ne ko ba daidai ba ne. Ibn Abbasin ya ce fasa'alu sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. game da hukuncin ɗibar dukiya a ba da ita sadaka ga waɗanda ba musulmi ba ibnu abbasin ya ce farahasa lahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sassauta musu ya ce in sun ɗiba sun bayar sun bayar sun ciyar sun tufatar sun taimaki uwansu ko da ba musulmi ba ne to wannan babu komi an yi musu sassauci akan haka ibnu abbasin ya ce fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka Allah madaukakin sarki ya ce laisa alayka hudahum shiriyar su ba a hannunka take baya manzon Allah ba a lazumta maka shiryar da su ba ba a kallafa maka ba sai sun shiryu shine laisa alayka hudahum shiriyar su ba a hannunka take ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah na shiryar da wanda ya so shiriya a hannun Allah take wanda ya so sai ya dauka ya bashi ita wannan falala ce ba dan wanda Allah ya bashi shi wata tsiya bace sannan Allah yana hana shiriyar shi ga wanda ya so idan Allah ya haka bai yi zalunci ba adalci ne na Allah walakin Allah ya hadi man ya sha Allah shi ke shiryar da wanda ya so yanzu kenan wannan ayar sai ta zama kamar kwaba ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa sahabbai cewa da kuka hana ‘yan uwanku na jini sadaka da kyauta kwaɗayinsu bar addinin maguzanci su shiga musulunci ai shiriyarsu ba a hannunku take ba ko kun fahimta jama'a to amma me yasa ayar aka fuskantar da maganar zuwa ga manzon Allah ba a ce laisa alaikum ku sahabbai da kuka hana su ba sai aka ce laisa alaika malamai suka ce an fuskantar da alkhitab maganar ayar ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'annahu huwa imamuhum saboda shine shugabansu duk umarnin da za a bashi to umarnin ya shafe su duk hani da za a ce kada ka yi to hanin ya shafe su sai in dalili ya tsayu akan kaza da aka umarci annabi ya keɓanci annabi ne ma'ana idan aka yi da'awa abu kaza hususiya ne to dole sai an kawo dalili amma duk umarnin da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to umarni ne na al'ummar shi al'amuru linnabiyyi amrun li ummatihi wannan ka'ida ce duk da za a ce annabi yi kaza bar kaza to umarnin kai tsaye da al'ummar shi ake ina fata mun fahimta da haka kaga ayar can da Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ya ce haƙiƙa amma wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi wa annabawan da suka gabace ka wahayi abinda aka yi musu wahayi shine la in ashrakta da za ka yi shirka kai manzon Allah la yahbatanna amaluk da aikinka sun ɓaci baki ɗai don shirka tana rusa aiki gaba ɗai wala takunan na minal khasirin da ka zama cikin masu hasara muna da yaƙini manzon Allah ba zai shirka ba ba zai kusanci shirka ba da sabubbanta balle ya aikata ta to amma da aka yi wannan wato hanin da ya zo a cikin wannan ayar kamar ka ce ne wato an tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro jama ko kun fahimta ma'ana annabi ma da zai wanda ba zai ba da zai to da ayyukan shi sun ɓaci me kake tunani game da kai ya kai ɗan uwa ko ni ko kuki ko ke ina fata mun fahimta don haka malamai dai suka ce wato Allah maɗaukakin sarki shi ke shiryar da wanda ya so shi ke datar da wanda ya so shirya ta datarwa ina fata mun fahimta Allah sai ya dawo zuwa ga maganar ciyarwa ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ɗiba kuka ciyar na alkhairi na dukiya ko abinci ko wani abu da ake ɗiba ake ciyarwa fali anfusikum ba ku yi wa kowa ba kanku kuka yi ma ina fata mun fahimta wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi kanku kuka yi wa alkhairu anan ana nufin almalu kuɗi ko dukiya ko da yake abinci sutura da sauran abubuwan da ake ɗiba na ciyarwa ake bayarwa zai iya shiga cikin ma'anan alkhairu ina fata mun fahimta haka aka samo asali daga wani tabi'i abul aliya yake cewa kullu khairin fi kitabillah fahuwal malu duk wani wata kalma da ta zo da ma'anar alkhairi a ƙur'ani to ta zo ne da ma'ana ta dukiya ko da yake akwai wasu kalmomi sun zo da khairu amma ba su zo da ma'ana ta wato asalin dukiya ba don haka maganar shi ana nufin al'aghlab al'aghlab ina fata mun fahimta ma'ana mafi yawancin yadda kalmar take zuwa a ƙur'ani to tana zuwa ne da ma'ana ta dukiya wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abinda kuka ciyar na alkhairi kanku kuka yi ma ba ku yi wa wani ba wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma duk abinda za ku ciyar to kada ku ciyar sai dan neman fuskar Allah sai dan Allah sai da ikhlasi ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan jumla ce wacce take ɗauke da ba da labari ma'ana wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma fa ba za ku ciyar ba sai dan neman fuskar Allah khabarun ne amma suka ce bi ma'anar insha bi ma'anar amr wato kada ku ciyar sai dan neman fuskar Allah ina fata mun fahimta wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum kuma duk abin da kuka ciyar na alkhairi kaga dukiya kenan yuwaffa ilaikum za a cika muku ladan wannan abun za a cika muku ladan shi wa antum la tuflamun kuma ba za a zalunce ku ba ta hanyar zabtare muku ladan aikin da kuka yi ku tashi a kiyama ku ga ba ku gan shi ba ba za a zalunce ku ba ina fata mun fahimta to kamar ka ce ita wannan ciyarwa wa za a ciyar an gane da kyau Allah maɗaukakin sarki sai ce lil fuqara'il muhajirin allazina uhsiru fi sabilillah za a ciyar da wannan abin ciyarwa ne wannan dukiya za a ɗauka a bayar da ita ne an gane lilfukara ga waɗanda suke mabukata alfukara mabukata ita dukiyar za a ɗauka a ciyar da ita a basu ina fata mun fahimta kaga ayoyin baya sun kwaɗaitar game da ciyarwa to wa za ka ciyar an gane Allah sai ce lilfuqara'i dan haka lilfuqara'i lamun din nan da lafazin alfuqara suka ce jar ne da majrur dama ka'ida suka ce la budda lahu ko laha min muta'alliqin yata'allaqu alayhi الجار والمجرور لا بد له من متعلق ثم الذي يتعلق عليه هذا الجار والمجرور shine malamai suke sabani malaman lugha wasu suka ce sai dai a kaddara alfi'lu wasu suka ce a sai dai a kaddara al'ismu saboda al'ismu huwa al'aslu min alfi'l kamar yadda dai suke ta sabani nasu na malaman nahawu amma dai mu abin da yake damu mu jama'a shine mu san wanne ne mahazufin da aljaru wal majrur yake da alaka da shi don haka da Allah ya ce lil fuqara'i wasu sai suka ce ai as-sadaqatu lil fuqara'i don haka lil fuqara'i jarun wa majrurun muta'alliqani bi mahzufin sai a tambaye ka ma taqdiruhu sai ka ce as-sadaqatu lil fuqara'i sadakar za a dauka ne a bada ita ga mabukata jama ma'ana ta fita ko bata fita ba ta fita ina fata mun fahimta lil fuqara'i allazina lil fuqara'i al muhajirin allazina lil fuqara'i allazina uhsiru fi sabilillah za a bada wannan dukiya ne lil fuqara'i ga waɗanda suke mabukata waɗanda suke mabukata su za a ɗebi sadaka a basu alladhina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tare su suna hidima don ɗaukaka kalmar Allah ko dai suna jihadi ko kuma sun tare kansu suna ibada ko sun tare kansu suna wato asalin da'awa suna karantarwa ko sun tare kansu suna murababa fi sabilillah waɗannan su ne za a ɗebi wannan sadaka a ɗauka a basu kamar kai tambaya ka ce to mecece siffarsu Allah sai ce su ne la yastati'una darban fil ardi ba su iya fita su kasuwanci a cikin ƙasa ba su iya yin balaguro ba su iya yin fatauci ba su iya buɗe shago ba su iya shiga kasuwa saboda sun tare kansu ko an tare su akan wani aiki na addini ko akan ɗaukaka kalmar Allah ko kuma akan karantarwa ina fata mun fahimta so su za a ɗauki wannan dukiya a basu la yastati'una darban fil ard ba su iya yin kasuwanci a cikin ƙasa yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi aljahilu bihim wanda ya jahilci halin da suke a ciki ya hasabuhum al'aghniya sai ya zaci ai mawadata ne saboda bai san su ba su kuma me yasa za a zaci su mabukata ne Allah sai ce minat ta'affufi saboda kamewa ba su roko ba su bara ba su bambadanci ba su attakaffuf ba su text message ba sa kira ba sa rubuta takarda ba sa lancin ina fata mun fahimta sun kame sai aka zaci ma ai mawadata ne jama'a kun fahimta Allah sai ya ce ta'arifuhum bisimahum in ka tashi ba da ita su zaka ba sadakar to ta ya zaka yi ka gane su har ka iya ɗauka ka ba su Allah ya ce ta'arifuhum bisimahum zaka gane su ne da alamominsu zaka fahimce su ne da alamominsu sima da sima'u malamai suka ce duka ɗaya ne imma dai ka karanta shi makasuran imma ka karanta shi mamdudan amma dai dukansu ma'anarsu guda ita ce al'alama ai ta'arifuhum bi alamatihim za ka gane su da alamomin da suke ɗauke da su za mu zo mu bayyana wasu alamomi ne ina fata mun fahimta wasu suka ce alamar sujuda a fuskokinsu wasu suka ce natsuwar zuci da tsoron Allah wasu suka ce tufafi yagaggun kaya masu faci wasu suka ce rama da alamar kunci da talauci wannan ita ce simahum ɗin da wasu malamai suka ce za mu zo mu tattauna mu ji menene malamai suka faɗi ta'arifuhum bi simahum la yas'aluna nasa ilhafa ba su tambayar mutane ilhafan ba su tambayar mutane wato ba su tambayar mutane ballantana su naci wato ba su tambaya balle naci ya biyo bayan tambayar wato ba su tambaya gaba ɗaya kenan ko kuma la yas'alunan nasa ilhafan ba su naci wurin tambaya kaga suna yi amma ba sa naci duk malamai sun yi waɗannan fassarorin za mu zo mu karanta su a hankali jama'a Allah sai ya ce daga ƙarshe wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiya wacce Allah ya baku fa inna Allah bihi alim lalle Allah yana sane da ita wannan ciyarwa ko ita wannan dukiya da kuka ɗauka kuka bayar kuma zai muku kyakkyawan sakamako daidai da irin aiki da kuka yi ina fata an fahimta za mu koma baya kaɗan jama'a za mu ji menene malamai suka faɗi game da tafsirin waɗannan ayoyin a ya haƙuri jama'a zan karanto daga littafin aljami'u li ahkamil qur'an wal mubayyinu lima tadammanahu min as-sunnati wa ayil furqan wallafar al-imamu abi abdullah muhammad ibn ahmad ibn abi bakr al-qurtubi gashi daga cikin juz'in shi na hudu daga shafi na ɗari uku da da sittin bakwai, inda ya ce laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man ya sha ya ce ƙauluhu ta'ala laisa alaika hudahum walakin Allah ya hadi man ya sha fihi salafu masa'ila a ƙarƙashin wannan ayar akwai masa'il guda uku mana akwai mas'aloli da ya kamata a tattauna su a fitar da su a feɗe su a bayyana wa al'ummar musulmi su kuma a tarbiyyance su a kai malam ya ce al'ula matsala ta farko ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce laisa alaika hudahum ya ce hazal kalamu muttasilun bi zikri sadakat wannan ayar wannan lafazi da kaji to Allah ya sadar da wannan lafazi ne don ya ci gaba da ambatan sadaka kamar yadda ayoyin da suka gabata. Malai ce faka annahu bayyana fihi jawaza sadaqati alal mushrikina kamar dai Allah ya bayyana halaccin ba da sadaka ne ga mushrikai waɗanda ba musulmi ba. Ina fata mun fahimta. malam yace rawa sa'id ibn jubair mursalan عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة فلما كفر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام malam ya ce tabi'i sa'idu ɗan jubairin ya ruwaici wani asari wani hadisi mursali ma'ana mursalin hadisin da tabi'in shi sa'idu ɗan jubairin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya asalin wato hana musulmi ba da sadaka ga waɗanda ba musulmi ba saboda wato mabukata daga cikin musulmi sun yawaita bayan hijira har ma ya ce annabi ya ce la ta tasaddaku illa ala ahli dinikum kada ku ba da sadaka sai ga waɗanda suke addinin kuma na sai musulmi ‘yan uwanku wannan hadisi jama'a kai tsaye bai tabbata ba kamar yadda za mu zo mu ji al'imamu ibnu abi shaiba ya ruwaice shi aka al'imamu at-tabari ya faɗe shi a cikin wato aljami'u littafin shi na tafsiri ibn al-arabi ya ba da labarin wannan hadisi a cikin littafin shi ahkamul qur'an a juz'i na farko shafi na 237 ibn al-arabi ya ce hadisin batilun hadisin banza ne bai tabbata ba za mu zo mu ji mun da ji ingantacciyar riwaya game da dalilin saukar wannan ayar to wannan asari na sa'idu ɗan jubairin bai tabbata ba dan daga cikin illar da ta sa hadisin ya zama mai rauni hadisin mursali ne mursalin hadisi kuwa jama'a kai tsaye ba a aiki da shi ba a hujja da shi in ba marasil na wasu ɗaiɗaikwa daga cikin tabi'ai ba kamar marasil na sa'idu ɗan jubairin ko sai sa'idu ibn al-musayyib sa'idu ɗan musayyib shi kaɗai ne da wasu ‘yan tsiraru da malaman hadisi suka ce mursalat nasu wato marasil nasu to ingantattu ne amma fa ba'a da an orifatil wasitatu bainahum wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da malamai suka yi bincike sai suka gano abu huraira ake cirewa a cikin marasil na sa'idu dan sa'idu ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib ina fata mun fahimta da haka wannan dalili na saukar wannan ayar da al-imam al-qurtubi ya kawo bai tabbata ba jama'a kamar yadda za ku zo ku ji ƙarin bayani sannan malam yace wa zakara an-naqash anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya bi sadaqatin فجاءه يهودي فقال أعطني النقاش يا بعد الأباري تشيوى وترانا أنكاو ومنظن الله صلى الله عليه وسلم صدقة سيوى نبا يهودي يزو سيوى دا النبي إيباك باني فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي ليس لك من صدقة المسلمين شيء ai kai ɗin nan ba Yahude ba ka da rabo a cikin sadakar musulmi, mana ba ta halattar maka ba. Faza'abal Yahudi ya gaira ba'idin wannan ba Yahude ya bar gurin bai yi nisa ba fa nazalat laisa alaika hudahum. Sai wannan aya ta sauka cewa shiriyar su ai ba a hannunka take ba, fada'ahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai annabi ya sa aka kira shi, an gane? fa'a'atahu sai ya bashi wannan sadakar. Thumma nasakha Allahu zalika bi ayatis sadaqat daga nan sai Allah ya shafe hukuncin a ɗebi dukiya ta zakka a baiwa ba Yahudi. Da wace aya Allah ya shafe wannan hukuncin shine bi ayatis sadaqat da ayar nan ta sadaka, sadaka ayar sadaka ita ce ta suratu at-tauba innamas sadaqatu tauba ko amfal tauba innama sadaqatu lil fuqara wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب و- والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل Allah ce faribatan min Allah sai wannan ayar ta shafe hukuncin a ɗebi sadaka ta zakka ku ji jama'a ba ta nafila ba ta zakka a baiwa ba yahudi wannan riwayar ma jama'a ita ma yar uwar ɗayar ce ba ta tabbata ba ina fata an fahimta malam yace wa rawabnu abbas annahu qala kana unasun min al-ansari lahum qarabatun fi bani quraybata wan nadhir وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا فنزلت الآية بسبب ذلك عبد الله بن عباس akace ya ce wasu mutane daga cikin ansarawa suna da dangantaka da ƙabilun yahudawa na banu ƙuraiva da banu nazir sai ya zan su waɗannan ansarawa ba su ɗiba su bai wa waɗannan ‘yan uwa nasu sadaka, manufarsu ita ce ragbatan minhum fi an yuslimu izahtaju kwaɗayin idan ‘yan uwan nan nasu Yahudawa suka buƙatu dole to za su musulunta don a ɗauki sadaka a basu. Malice fa nazalat al'ayatu bi sababi zalika wannan ayar sai ta sauka saboda wannan dalili jama'a wannan riwayar ita ma bata tabbata ba waccan riwaya dai da muka gabatar ita ce daidai sannan daga ƙarshe malam yace wa haka ba'dul mufassirina wasu daga cikin malaman tafsiri sun hikaito anna asma abnata abi bakr as-siddiq aradat an tasila jaddaha aba quhafa suka ce asma'u ‘yar abubakarin siddiq ta nufi ta sada zumuncin kakanta abu kuhafa an gane mahaifin mahaifinta mana ta ɗauki wani abu ta bashi don ta sada zumunci fummam tana'at sai kuma taƙi bayarwa likaunihi kafirin saboda kafiri ne bai musulunta ba a lokacin fa nazalatil ayatu fi zalika sai wannan ayar ta soka wannan sababin shi ma bai tabbata ba jama'a don wannan waqi'ar in ma wannan lafazin ya tabbata wanda shi ma bai tabbata ba wannan fa ya faru ne a garin makka ita kuma ayar madaniya ce kun ga yadda aka samu bambanci ko jama'a jama'a kun fahimta to sannan wannan asarin gaba ɗaya ma bai tabbata ba abin da ya tabbata shine za mu zo mu gabatar cewa asma'u ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mahaifiyarta ta zo ko za ta iya zuwa ta tarbe ta ta bi mata alheri ta mata kyauta ta ba ta sadaka annabi sai ya ce kwarai da gaske kisa da zumuncin mahaifiyarki hadisi ne yana nan a cikin sahihul bukhari ta sahihu muslim a wato asalin babi babi na wato kitabul birri wasila babin da ke bayani game da sadaka ga waɗanda suke ba musulmi ba ko da iyayenka ne ina fata mun fahimta da haka jama'a waɗannan su ne bayanan da al'imamul ƙurƙubi ya yi game da dalilin saukar wannan ayar kun ji gaba ɗaya waɗannan ba su tabbata ba jama'a kuma wannan asari ma na ƙarshe na asma'u 'yar abubakar malamin da ya hikaici wannan shine muqatil ibnu sulaiman muqatil ibnu sulaiman kuwa to bai sha ba a gurin malaman hadisi ina fata mun fahimta banda bai sha ba a wurin malaman hadisi kuma mujassimi ne mushabbihi ne ma'ana cikakken dan bid'a ne yana daga cikin waɗanda suke kamanta Allah da siffofin halittun shi keke da keke ba bambanci muqatil ibn sulaiman Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka imam al-qurtubi yace wa haqa at-tabari anna maqsidan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا ويدخلوا في الدين manufar manzon Allah da ta sa ya hana a bai wa waɗanda ba musulmi ba sadaka manufar shi ita ce don su musulunta su shiga addinin musulunci an gane da kyau shine Allah ya ce laisa alayka hudahum to amma fa shi al-Imam tabari ya tafi akan cewa annabi ne ya hana a baiwa mushrikai sadaka amma idan kun fahimci riwayar can da muka gabatar da kyau babu bayanin cewa annabi ne ya hana su hasali ma annabi ne ya yi sassauci da a iya ɗauka a basu jama'a kun fahimta wannan ta sa malamai suka kuskurantar da al'imamu ibn jaririn tabari da shi da waɗanda suka bi shi kamar al'imamu ibn ashur a cikin tafsirin shi a tahrir wa tanwir da suka tafi akan annabi ne ya hana sahabbai su ɗauki sadaka su bai wa mushirikai waɗanda ba musulmi ba malamai suka ce wannan tunani da wannan fassara da suka tafi a kai fassara ce wacce take wato asalin mai rauni annabi ma sassautawa yayi cewa a iya ɗaukar sadaka a basu ina fata an fahimta da haka jama'a kun ji mas'ala ta farko malam yace asaniya mas'ala ta biyu qala ulama'una al-imam al-qurtubi yace malaman mu suka ce kaga malaman su malaman su malikiya kenan dan dama ba maliki ne malam yace hadhihi sadaqatu allati ubihat lahum hasaba ma tadammanat hadhihi al-athar hiya sadaqatu at-tatawwu'i yace wannan sadakar da aka halatta a ɗiba a baiwa waɗanda ba musulmi ba cikin mushrikai sadakar da waɗannan asar ɗin suke nuni zuwa gare ta to fa sadaka ce ta nafila ba sadaka bace ta farilla mana ba zakka bace kun fahimta da kyau jama'a sai ce awa ammal mafrudatu fala yujzi'u daf'uha li kafirin amma kaga sadaka ta farilla zakka to fala yujzi'u daf'uha li kafirin ba daidai bane a dauke ta a ba kafiri ita ma'ana bai halatta a dauki zakka ta musulmi a bai wa kafiri ba don haka ayar tana magana ne akan sadaka wacce ba ta farilla ba to me dalilin wannan maganar malam yace li qaulihi alaihi salatu wassalam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi yace umirtu an akhudha sadaqata min aghniyaikum an umarce ni da na karɓi sadaka daga mawadatanku ku suwa kenan ku musulmi don wake zakka musulmi ke zakka sai ce wa arudda hafi fuqara'ikum kuma na mayar da ita a hannun mabukatanku ku suwa ku musulmi yanzu wannan hadisin dalili ne akan sadakar da ake bai wa kafiri wacce ta halatta ita ce wacce ba ta zakka ba ita ce sadaka ta nafila jama'a kun fahimta wannan hadisi gashi malam yace aurada ibn abdul barri fi tamhid ibn abdul barri ya faɗe shi a cikin littafin shi at-tamhid juz'i na hudu shafi na ɗari da ɗaya haka al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin a lamba ta 63 muslim a lamba ta 12 riwayar sahabi Anas dan Malik eh, Anas dan haka ne ko Anas dan Zimama Anas afwan riwayar sahabi Anas Anas yace anna Zimam ibn Sa'laba ta qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam Anas yace Zimam dan Sa'laba ya faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun tuna da Zimam dan Sa'laba wannan ba ƙauye da mutanen shi suka wakilto shi ya zo ya yi tambaya game da abin da ɗan aiken annabi ya musu wa'azi da shi a ƙauyensu? Kun tuna da hadisin? To, Anas ya ce, annabi ma mabna sa'alaba, ƙalalin nabiyyi sallallahu Alaihi wasallama, un shi duka billah, ya ce, ina haɗa ka da Allah, ina gama ka ga Allah. Allahu amaraka an ta'akhudha hadhihi sadaqa Allah ne ya umarce ka da ka karɓi wannan sadaka min ina daga mawadatanmu fatuqsimuha ala ina sai ka ba da ita ga mabukatanmu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi yace Allahumma na'am kwarai da gaske haka al'amarin yake wannan hadisin kaji shi asalin hadisin can da ƙurɓubi ya kawo kaji asalin shi ina fata mun fahimta kenan wannan hadisin sai ya zama dalili ne akan ba a ɗaukar zakka a baiwa kafiri kuma wannan hadisin dalili ne akan wannan ayar zakka wato sadakar ko dukiya da ake nufin a baiwa waɗanda ba musulmi ba sai in ta zama ba ta farilla ba sai in ta nafila ce ina fata kun fahimta malam yace qala ibn al-munzir al-imam ibn al-munzir yace mana abubakar kenan mai littafin kitabul ijma' mai littafin al-itraf ko al-atraf ibn al-munzir yace ah ajma'a man ahfazu anhu min ahli al-ilmi yace waɗanda nake iya haddace sunayensu daga cikin malamai masana ilimi sun haɗu akan anna zimmiya kafirin amana an gane wanda ya yadda ya zauna a ƙarƙashin gwamnati ta musulunci ya ba da jizya taxation musulunci ya ba shi kariya game da jinin shi da rayuwar shi da dukiyar shi irin wannan shi ake kira da azimmi kafirin amana ibn al-munzir yace ajma'a man ahfazu anhu min ahli al-ilmi anna az-zimmiya la yu'ta min zakati al-amwali shay'an yace malamai sun hadu akan zimmi kafirin amana ba a bashi dukiya ta zakkar musulmi ko kaɗan ba a ɗauka a bashi an gane ya ce sun zakara jama'atan mimman nasu ala zalik ƙurɗubi ya ce sai al'imamu ibn al-munzir ya ci gaba da faɗin sunayen wasu malamai waɗanda suka bayyana haka kuma suka faɗi nassoshi akan haka walam yadhkur khilafan bai ambaci saɓani ko ɗaya a tsakanin malamai ba wa qala al-mahdawiyyu Ƙurɗubi ya ce, Mahdawiyu ya ce, Rukhisa lil musulmi na an yi uɓul mushiriki na min karabatihim min sadaqatil faridati bi hadhihi al-aya yace an sassauta wa musulmi sa iya ɗiba su bai wa mushirikai daga cikin ‘yan uwansu sadaka ta farilla da dalilin wannan ayar kun ji abin da mahadawi ya ce? kunga kamar yana cin karo da waccan maganar ko malam yace qala ibn atiya ibn atiya yace wa hadha mardudun bil ijma'i wannan magana ta shi malamai kaf sun hadu akan watsar da ita mana ba a dibar dukiya ta zakka a bai wa zimmi ko kafiri ko mushriki ko kirista ko ba yahudi bai halatta a ɗauki dukiya ta zakka a bashi ba jama'a kun fahimta dalili fa akan wannan jama'a ita ce waccan aya ta sadaka dan Allah ya faɗi waɗanda ake ba zakka ne cikinsu akwai zimmi babu cikinsu akwai ahalul kitabain yahud wan nasara babu cikinsu akwai mushrikai ko kafirai babu kenan ba a ɗibar zakka a baiwa mushriki kafiri ko zimmi ina fata an gane amma sadaka fato ta halatta a ɗiba a basu ina fata an fahimta malam ya ce wallahu alam wa qala abu hanifa al'imamu abu hanifa ta shi cewa ya yi tusrafu ilaihim sadaqatul fitri kun dai ji game da zakka ta wajibi ba a basu ko to zakatul fitri ba jama'a sadaqatul fitri zakkar kono wacce ake ba da ita ƙarshen Ramadana da washe garin ranar ƙaramar sallah. Shin zakatul fitri wajiba ce ko ba wajiba ba ce? Wajiba ce ko sunna ce mustahabbiya ko sunna ce mu'akkada. Wannan saɓani da malamai suka yi game da hukuncin zakatul fitri. sai ya kai su ga saɓanin shin ana iya a ɗiba a baiwa waɗanda ba musulmi ba? Kun ji dalilin shigowar wannan matsalar ƙarƙashin tafsirin wannan ayar. Jama mun gane? To me Abu Hanifa ya ce, Malam ya ce, Tusrafu ilaihim sadaqatul fitri. abu hanifa ya ce za a ɗebi zakatul fitri a basu a baiwa kafirai a baiwa mushrikai ma'ana kenan a wurin abu hanifa ya halatta an tara zakar kono sai a raba ta ga musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba jama'a kun gane kenan kaman ya tafi akan wata matsala da ma wane ne zai lura zai bayyana mana ita na'am kenan ba wajiba bace dan da wajiba ce to sai ta koma hukuncin waccan ayar sai ta koma hukuncin zakka to amma Abu Hanifa sai ya tafi akan ba wajiba bace dan haka tusrafu ilaihim za a iya diba a basu wa qala ibn al-arabi nan take ibn al-arabi sai ya ce wa hadha da'ifun wannan maganar mai rauni ce la asula lahu ba ta da asali mana ya rushe maganar Abu Hanifa to amma da ra'ayi ne ko da ka da dalili sai marmaza ya ce wa daliluna amma fa dalilinmu akan faɗi da muka yi game da maganar abu hanifa da muka ce mai rauni ce ya ce annaha saboda ita zakatul fitri sadaqatu tuhurin wajibatun sadaka ce da ake yin ta don ta tsarkake wanda ya ba da ita kuma ta wajibi a kan shi kaga ba sunna bace kenan shi ya tafi a kai kenan tun da wajibi ce to bata halatta a bai wa mushrikai ba kenan don haka yace fala tusrafu ila al-kafiri ba za a bada ita ga kafiri ba ka sadaqatil mashiyati wal ayn kamar sadaka wato ta asalin dabbobi da kuma dukiya da ake iya ganinta jama'a kun gane to amma shi ma wannan ai kamar ra'ayi ne dan bai kawo aya ko hadisi ba bai kawo fatawar wani cikin malaman salaf ba amma sai marmazi ce wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhalin gashi annabi ya ce aghnawhum an su'ali hadha al-yawm ku wadatar da su ku wadatar da su ba sai sun bi mutane suna roko ba a wannan rana ta sallah to hum din nan ta aghnawhum ta suwaye su musulmi kun gane malam yace ya'ani yawmal fitr yana nufin ranar karamar sallah qultu al-imam al-qurtubi yace za a asalin wadatar da su ne wa zalika li tashaghulihim bil eid wa salati al saboda sun shagaltu da wato shirye-shiryen zuwa idi da shirye-shiryen yin sallar idi an gane sai ce to shirye-shiryen idi da sallar idi wa hadha la yatahaqqaqu fil mushrikina wannan ko bai tabbata ba ga mushrikai kun fahimci wajhud dilala na wannan hadisin annabi ya ce ku ba ku ba su ku wadatar da su a wannan rana Ƙurtubi ya ce saboda sun shagaltu da shirye-shiryen zuwa idi mushriki na zuwa idi jama'a kenan wa aka ce a ɗiba a ba sadaqatul fitri musulmi kun ga yana ƙara rushe maganar abu hanifa malam ya ce wa kad ya juzu sarfuha ila ghairil muslimi ƙurƙubi kenan yanzu yana tattaunawa ne cewa ya halatta kad ya juzu wani lokaci ya halatta sarfuha a ɗauki zakkar kono a ba da ita ila ghairil muslimi amma fa ga wanda ba musulmi ba fi qauli man ja'alaha sunnatan ga wanda ya tafi akan sunna ce ba wajibi ba jama'a kun gane sai ce wa huwa ahadul qawlaini indana to wannan ɗayan fatawoyi ne a gurin mu in ji wane qurbabi ma'ana kenan a malikiya ma akwai fatawoyi biyu wasu suka ce wajiba ce wasu suka ce zakatul fitri ba wajiba bace kenan waɗanda suka tafi akan wajiba ce to sai suka ce bata halatta a ba da ita ga waɗanda ba musulmi ba kamar wa kenan kamar ibnul arabi dan shi ma ba maliki ne ina fata mun fahimta wasu kuma sai suka tafi akan a'a sunna ce kenan ba za kenan ya halatta a ɗauka a ba waɗanda ba musulmi ba kun fahimci tattaunawar jama'a malai ce wa huwa qawlu abi hanifa ala ma zakarna kuma wannan fatawa ta cewa ya halatta a baiwa waɗanda ba musulmi ba ita ce fatawar Abu Hanifa kamar yadda muka gabatar nazaran ila umumil ayati fil birri wa it'ami at'ami wa itlaqis sadaqat ma'ana shi ya lura da ayar ai ta zo ne dan ta game game da alkhairi da ciyarwa da kuma wato yin sadaka ga kowa musulmi da wanda ba musulmi ba jama'a kun gane malam yace wa qala ibn atiyya wa hadha al-hukm mutasawwar lil muslimina wannan hukunci na a ɗibi zakkar kono a ba da ita ai sadaka da ita to hukunci ne tabbatacce ga musulmi wannan ko saɓani babu ma'a ahli zimmatihim tare da waɗanda wato kafirai ne na amana kaga a bisa maganar al'imamu abi hanifa kenan sai ce wa ma'al mustarakina min alharbiyina haka waɗanda aka kamo su a matsayin kamammun yaƙi to ya halatta a ɗebi zakatul fitri a basu ina fata an gane urtubi dan ya kawo wa wannan magana dalili sai ya ce qultu wa fit tanzil ya zo a cikin alqur'ani Allah ya ce as-suratul insani aya ta 8 wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci akan suna son abincin amma haka za su ɗiba su bayar wa suke ba wa suke ciyarwa miskinan miskini suke ciyarwa kaga alfuqara'u kenan wa yatiman da marayu wa asiran da kamammun yaƙi kamammun yaƙi Ƙurɗubi ya ce, Wal asiru fi daril islami la ya kunu illa mushrikan. Kamamme a cikin garin musulmi to mushriki ne ba musulmi ba ne, gashi kuma Allah ya ce a ɗiba a bashi. Kaga umumin ayar na nuni akan ta halatta a bashi kenan. jama'a kun fahimta? To, amma dai wannan ayar jama'a ba nassi ba ce, ina fata an gane. in na ce ba nafsi ba ne ba nafsi ba ne ko da yake zai iya zama dalili amma ka je ka binciki malaman usulul fiqhi al farqu bainan nafsi wad dalil malam yace fa zawahiru hadhihi al ayat taqtadi jawaz sarfi sadaqati ilaihim jumlatan zahirin waɗannan ayoyi jimillar su na bayyana halaccin ba da sadaka ga waɗannan waɗanda ba musulmi ba إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدي فمنزن الله خص منها الزكوات المفروضة النبي ياتي بند زكاة فرلا أنغاني لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ سبود فتن شديي ومعاذ دن جبل يتي خذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم ككرب زكر ككرب صدكر daga mawadatansu ka mayar da ita ga mabukatansu wannan hadisi shi ma ingantacce ne asalin shi yana nan a bukhari da muslim hadisi ne tabbatacce a sa'ad da annabi ya aika da mu'azu garin yaman annabi ya ce innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ata'u laka bidhalik فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أصل حديث ينانا أتكن بخاري دا مسلم دا ونن دليل مالا يتشي واتفق العلماء على ذلك على ما تقدم malamai sai suka haɗu akan waɗannan bayanai waɗanda suka gabata don haka fayyudfa'u ilaihim sadaqatut tatawwu'i don haka ya halatta a ɗebi dukiya ta tatawwu'i sadaka ta nafila ta mustahabbi ba ta farilla ba a basu idza taju idan sun bukatu zuwa ga haka ka ji doguwar tattaunawar ta dai abin da ya karkare kenan ma'ana dai ba a ɗibar zakka ta farilla a baiwa waɗanda ba musulmi ba to amma zakatul fitri fa sai ka ce ikhtalafa ulama'u fi hukumiha ala qawlaini qawlun bil wujubi wa qawlun bi sunniyatiha faman qala bil wujubi faman qala bil wujubi fayamna'u as-sadaqata ala ghairi al-muslimina ومن قال بسنيتها واستحبابها فيجوز صرفها إلى غير المسلمين نفتا من فهمتا ما لن يتي والله أعلم Allah dai shi ke da cikakken ilimi, mana ya fawwala ilimi zuwa ga Allah, to sa'an nan sai wata mas'ala, wa alaikum salam, na'am. Na'am. na'am to yanzu e yanzu kana tambaya game da hukuncin zakat da mutanen shi suka bayar ko kuwa kana magana game da shi bai musulunta ba ya ruwaici hadisin kana magana akan riwayatul kafiri ko ciyarwar e to cewa ba su musulunta ba ba karara ba ne don ai sun ji ɗan saƙon annabi to amma don su tabbatar mana sun yadda amma don su tabbatar kun fahimta da kyau jama'a sai suka turo wakili to akwai ƙarar cewa ba su musulunta ba sai da ya dawo daga wurin manzon Allah ya faɗa musu sannan suka musulunta ko kuwa a'a sun musulunta amma suna neman tabbas da ƙarin bayani kun fahimci matsalar magana mafi daidai ita ce sun musulunta a lokacin sun musulunta don asalin hadisin yana nan a cikin sahihai ne ahmad ma ya ruwaice shi yadda anas ya ruwaice hadisin haka sahabi ibn abbas ma ya ruwaice hadisin ina fata mun fahimta wallahu a'lam malam sai ya ɗauko wata matsala jama'a mai muhimmanci musulmi amma mai sabon allah kun ji da kyau jama'a musulmi fasiki musulmi barawo musulma karuwa musulmi ɗan luwaɗi musulmi mazinaci ko ya halatta a ɗebi sadakatul fitri a bashi kun fahimta da kyau jama'a yanzu fa duk waɗannan matsalolin suna ƙarƙashin wannan ayar ce jama'a yanzu tsakani da Allah inda yadda muka fassara mun yi almumina mun wuce ne ba zan ci alkafira ba mun wuce ayar ne ba mu tattauna waɗannan ba tsakani da Allah za ka san waɗannan masail ɗin kenan a tsari na karantarwa musamman tafsirin alkur'ani to ba a san gaggawa ba a san gaggawa jama'a don ku auna manzon Allah a shekaru nawa ya karantar da sahabbai alkur'ani shekaru nawa ashirin da uku shekaru ashirin da uku kenan gaggawar a sauke ƙur'ani ko a haddace ko a fassare shi gaba ɗai wannan jama'a ba manhajinmu ba ne mu sunna salafiya ba manhajinmu ba ne za mu bi a hankali mu tattauna sati ɗaya ɗauke mu sati biyu wata ɗaya in ma sai mun shiga azumi za dai mu ci gaba da tattaunawa da izinin Allah da haka ibnul arabi ya ce fa'ammal muslimul asi mana ƙurtubi ya ɗauko daga ibn al'arabi ya ce fa'ammal muslimul asi amma kaga musulmi mai sabon Allah fala khilafa anna sadaqatal fitri tusrafu ilaihi malamai ba su saɓani ba cewa zakatul fitri ana ɗauka ana bashi mana wannan ba ma saɓani a kai sai suka ce malam ya ce illa idza kana yatruku arkanal islam sai dai fa in ya bar ɗaya daga cikin rukunan musulunci minas salati was siyami ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi kuma yana musulmi sai ce fala tudfa'u ilayhi sadaqatu hatta ya tuba dan haka ba za a bashi sadaka ba har sai ya tuba jama'a kun fahimta musulmi ne yana zina ya halatta ranar idi a ɗauki zakatul fitri a bashi a barawo ne ya halatta a bashi karuwa ce amma musulma ma'ana yar dandi yar alhaji ya halatta a ɗabi zakatul fitri a bata ya halatta ina fata mun fahimta ba dalilin da ya hana wannan a shari'ar musulunci to amma musulmi ne sai ya ƙi yin sallah kaga sallah ahadu arkanil islami ne musulmi ne ya ƙi yin azumi za a bashi ko ba za a bashi ba sai ya ce ba za a bashi ba har sai ya tuba ya dawo yana sallah malam ya ce wa sa'iru ahalil ma'asi sauran ma masu sabo tusrafu sadaqatu ila murtakibiha za a ba da wannan sadaka zuwa ga waɗanda suke aikata wasu sabo lidukhulihim fismil muslimina saboda sun shiga cikin sunan musulmi don haka duk yadda za ka ga girman laifin shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza in aka tambaye ka musulmi ne ko ba musulmi ba me za ka ce to ta halatta a ɗebi zakatul fitri a bashi jama'a kun fahimta malam yace lidukhulihim fi ismil muslimin dalili akan wannan maganar wa fi sahihi muslimin anna rajulan tasaddaqa ala ghaniyyin wa sariqin wa zaniyatin wa tuqbilat sadaqatuhu hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim aka ce wani sahabi wani mutumi annabi yake ba da labarin shi ya ɗebi sadaka ya bai wa wani mawadaci amma a rashin sani da yawa yi gari sai ya ga ashe sadakar a hannun mawadaci ta fada washe gari sai ya kuma ɗiban sadakan sai ya bai wa wani da aka wayi gari sai ya ga af ashe ɓarawo ne ɗan fashi ne da makami sai ya ga tufa bari ya sake ya kuma ɗiba a rana ta uku ya bai wa wani da aka wayi gari sai ya wayi gari kuma ashe mazinaci ne aka ɗebi sadaka aka bashi kuma hadisin annabi ya ce wata kubbilat sadakatuhu kuma aka karɓi sadakar shi aka karɓi ladanta ma'ana sadakar shi ta yi ina fata mun fahimta malam yace alama ya ati bayanuhu fi ayati sadaqati insha Allah ta'ala kamar yadda bayanin haka zai zo a cikin ayatu sadaqa ma'ana ayar can ta cikin suratu tauba zamu zo da izinin Allah in Allah ya mana tsawon rai zamu tattauna waɗannan bayanai in mun je can insha Allah ta'ala alaikum assalam wa rahmatullah na'am musulmi da ya yi shirka shin sunan musulmi na iya ɗabbaƙuwa a kan shi jama'a mu bambance tsakanin musulmin da ya yi shirka da kuma mushiriki suna da bambanci musulmi na iya aikata shirka amma ba mushiriki ba ne musamman idan jahili ne bai sani ba aljahalu na daga cikin mawani'ut takfir musulmi ya aikata kafirci amma tirsasa shi aka yi al'ikrahu kenan to al'ikrahu na daga cikin mawani'ut takfir to yanzu mushiriki ne ko kuwa a'a musulmi ne da ya aikata shirka mana za ka bambance mu jama kun fahimta wato ba dukkan wanda ya aikata shirka ne yake mushiriki ba don wani jahilci ne ke damun shi ƙa'ida kuma ta Allah wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula khawarij ne ‘yan boko haram jama'a da waɗanda suke wato asalin tare da su babu ruwansu da mawani'ut takfir ba abin da ya shafe su da shi don haka ka aikata shirka e ba za su kalli shin kana fama da jahilci shin kana fama da tawili shin tirsasa ka aka yi akwai mawani'u takfir da yawa waɗanda ko mutum ya aikata shirka ya aikata kafirci baka da dalilin da za ta sa ka kafirta shi baka da dalili shi yasa al-Imam zahabi a cikin Kitabul Kaba'ir da ya bayani game da kabira ta sihiri da tsafi da bokanci daga ƙarshe sai yake cewa amma fa ya kai ɗan uwa kada ka yi gaggawan kafirta musulmin da bai daɗe da shiga musulunci ba amma bai rabu da tsafi da bokanci ba saboda bai san hukuncinsu ba ma'ana bai cancanci a kafirta shi ba me yasa saboda aljahalu ina fata mun fahimta wannan matsalar tana da buƙatar a faɗaɗa ta musamman matsala ce ta aƙida jama'a ka karanta wani littafi in kai ɗalibin ilimi ne littafin Ali Hassan sunan littafin at-tahziru min mawani'it takfir at-tahziru min mawani'it takfir yana da matukar muhimmanci wannan zai rage ma masu saurin kafirtarwa masu saurin fitar da mutum musulunci bini bini da mutum yayi sai a ce ya kafirta da mutum sai a taraba mishi kaulasan wannan ba manhajin ahlus sunna bane jama'a musamman at-takfirul muayyan eh wannan ba manhajin ahlus sunna bane Allah shi kiyaye ina ganin jama'a nan da ya kamata mu kwana amma ba dan mun karkara tattauna masail din da ke karkashin ayar can ta laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha'u ba ma'ana ba mu gama tattauna su ba akwai almas'alatu thalitha ita ce mas'ala ta ƙarshe inda yace qauluhu ta'ala walakin Allah yahdi man yasha'u ay yurshidu man yasha'u qurtubi yace wa fi hadha raddun 'ala al-qadariyyati wa tawa'if min al-mu'tazilati kama taqaddama mana yana Allah na shiryar da wanda yaso ay yuridu yurshidu man yasha'u shine ke shiryar da wanda yaso ma'ana shiriya to ba wani abu bane da iktisabi ne na bawa kamar yadda bata ba wani abu bane na iktisabi na bawa ko da yake aikin bawa sababi ne amma asali kaddara ce daga wurin Allah malam yace wa fi hadha a cikin wannan ayar akwai raddun alal qadariyya akwai mayar da martani ga waɗanda suke qadariyya waɗanda suke cewa innal abda yakhluqu fi'la nafsihi bawa shi ke halitta aikin kanshi shi yake halitta alkhairi ayyuka na alkhairi shi yake yi ai ba Allah shi ke aikata yake halitta alkhairi shi kuma bawa yake halitta sharri kaga asbatul khaliqain kenan akwai khaliqul khairi da khaliqush sharri shi yasa annabi ya kira su da majus hadhihi al umma a cikin hadisin Abu Dawud me yasa annabi ya kira su da majusawa shine saboda majusawa su ma asbatul khaliqaini khaliqun nuri wa khaliquz zulmati ina fata mun fahimta wannan raddi ne ga qadariyya wa tawaifa min mu'tazila da wasu kungiyoyi daga cikin mu'tazilawa yan kala katu ina fata an fahimta ma'ana Allah shike shiryarwa shike tsare mutum daga kafirci kuma in ya nufe ka da shiriya ba wanda ya isa ya batar da kai wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mubil haka Allah yace alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam malai yace kamata kaddama din ya kamata mu tsaya jama'a in mun zo mako mai zuwa sai mu tashi wannan gaba muna fatan Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka yafe mana Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu da malumman mu Allah ka gafarta wa babban malamin mu babban shehin mu malam albani Allah ka kai rahama cikin kabarin shi ka yafe mishi kusakuran shi shi da ɗan shi da iyalin shi da mahaifiyar shi ka ɗaukaki darajojin su duniya da lahira ka shigar da su aljanna ka nisanta su daga wuta mu da muke tafe Allah ka tabbatar da mu ka ba mu sabati da istiqama Allah ka amintar da mu ka tsare mu daga ficincinin rayuwa da na mutuwa ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik